أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله muna gode ma Allah tabaraka wata'ala da ya bamu ikon dawowa don ci gaba da wannan karatu na littafin sahihul bukhari muna fata Allah ya muna muwafaka da abin da zamu karanta Allah ya muna muwafaka da abin da zamu saurara Allah ya sa abin da zamu karanta da saurara ya zama sanadiyar tsira gare mu duniya da lahira alfarma sayyidina wa maulana rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam ana cikin kitabut tahajjud littafin da ke magana akan hukuncin tahajjudi na filfilin dare qiyamul laili shine na filfilin dare shine tahajjud wannan kitabu din muke ciki saboda haka za a tashi sabon babi to bismillah
باب باب مداومة على الركعة على الركعة الفجر Mm.
باب المداومة على ركعة الفجر
raka'atai ko ko raka'ati Mm. babul mudawamati ala raka'atai al-fajr babul mudawamati ala raka'atai al-fajr babin mudawamu ma abinda yace mana babul mudawamati fi raka'atai al-fajr fi nan tana da ma'ana ala domin dawama yana neman ala ne yana neman ala kamar yadda kowane fi'ili zaka ga muta'alliqin shi abinda yake nema daban a cikin huruful jarri Eh, don haka nan dawama to yana neman ala ne Eh, ya dumu ko dama ala kaza yudawimu ala kaza mudawamatu ala kaza to shine sai ce babul mudawamati babin dawwama ala rak'atayil fajr abisa rak'o'i biyu na alfijir rak'atayil fajri watan muhimmancin su na basu baruwa a halin tafiya da halin zaman gida to wannan shine babin da zai magana akai muhimmancin rak'atayil fajri ko a zaman gida ko a halin tafiya ba su baruwa daga cikin nafilfilin da ba a bari to rak'atayil fajr tana ciki wasu ma suna ganin wajibi ce wasu ma suna ganin wajibi ce kamar yadda zamu zamu karanta insha Allah to
حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا سعيد وابن ابي ايوب قال حدثني جعفر بن ربيعه عن العراقي بن مالك عن ابي سلمه عن عائشه رضي الله عنها قالت صلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم صلى ثماني ركعات وركعتين جالسا وركعتين بين النداعين ولم يكن يدعهما ابدا
حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد هو ابن أبي أيوب قال حدثني جعفر بن ربيئة عن عراك بن مالك عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت صلى النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم العشاء ثم صلى ثمان ركعات وركعتين جالسا وركعتين بين النداءين ولم يكن يدعهما أبدا وأن الحديث عبد الله بن يزيد هذا تدمو شين أبو عبد الرحمن قال يتي حدثنا سعيد يتي سعيد بن أبي أيوب يا ذن تدمو شيكما قال حدثنا سعيد هو ابن أبي أيوب شيني سعيد بن أبي أيوب قال يتي حدثني جعفر بن ربيعة جعفر بن ربيعة يا ذن تدني عن إراك بن مالك يا كربو دق إراك بن مالك عن أبي سلمة يا كربو دق أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن عائشة شيكم يا كربو دق أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها qalat abinda ummu mina aisha tace sallan nabiyyu sallallahu ta'ala alaihi wasallam al-isha'a tace ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya sallaci isha'i summa salla thamana raka'atin sannan sai sallaci raka'a takwas kaga isha'i kuma yayi raka'a takwas wa rakataini jalisan raka'a biyu kuma yayi raka'a biyu jalisan a zaune wa rakataini bainan nida'aini sannan kuma yayi raka'o'i biyu bainan nida'aini tsakanin kira da iqama kiran asuba da iqama asuba in an tuna nida'aini ko kuma azanani ko azanaini ba tasniya bace ta kiran sallah biyu eh baini kulli azanaini salatun in an tuna mun to shi ai bayani kuma akan shi baini kulli azanaini salatun ana nafila tsakanin azanaini aka ce ba ana nin kiran sallah biyu ba a'a ana nufin kiran sallah da iqama wannan ita ce ake kira tasniya ta taglibi abu ne guda biyu ba iri ɗaya bane amma sai a haɗe su sai a musu tasniya biyu a ce zuhuraini ba a zuhur biyu ake nufi da zuhuraini a zahar da la'asar zuhuraini eh a zuhur da la'asar sai a ce isha'aini ko isha'ani magriba da isha'i ba isha'i biyu ake nufi ba eh kamar yanzu ka ce zaidani zaidu biyu ne suka haɗu da wannan zaidu wannan zaidu sai ka ce zaidani to amma wannan magriba ce da isha'i suka haɗu sai aka rinjaye wajen tasniya sai aka ce isha'ani haka nan kamaraini ash-shamsu wal qamar rana da wata sai ce kamaraini ko kamarani ba na nufin kamar ba da kamaru ne suka haɗu kamar zaidu da zaidu suka haɗu sai aka ce kamaraini a'a ash-shamsu wal qamar shine ma'ana sai a ce kamaraini haka nan umaraini watan sayyidina abubakar da sai na umaru sai ce umaru ne wannan duk ana ambaton ta tasniya ta taglibi a rinjayar da wani akan wani tare da ba iri ɗaya ba ne sai a musu tasniya ɗaya amma akwai abin da ake mura'ati shi a wajen taglibi ɗin kamar cewa zuhuraini in an tuna wannan bayani duk an yi shi me yasa aka ce ba a ce asraini ba ko asrani aka ce a zuhuraini dai abin da yasa a zuhur ta fi tsawon karatu ta fi tsawon karatu bisa ga al'asar sai aka yi rinjaye da ita wajen tasniya to ita isha'i fa ita kuma isha'i ta fi yawan raka'o'i don hudu da uku sai aka rinjaye da hudu sai aka ce isha'i ne sannan umarai ne da aka ce fa sayyidina abubakar shine babba shine gaban sayyidina umaru to khilafa sayyidina umaru ta fi tsawo bisa ga ta sayyidina abubakar sai aka ce umarai ne rana da wata sai a ce kamarai ne amma tare da hasken rana ya fi ƙarfi ya ce to abinda ya sa komi ƙarfin hasken rana mace ce su kuma arrijalu qawwamun 'alan nisa sai aka rinjayar da wanda ya fi girma da matsayi shine namiji watan abin nan kenan wata kenan kamar sai aka ce kamarai ne to irin wannan ne sai aka ce nida aini ba kiran sallah biyu ba tsakanin kiran sallah na as-salatu da ta da iqama abin da yasa aka yi musu saboda duk lafuzzan da ke cikin iqama akwai su a cikin kiran sallah in ba qaddamatis salatu ba qaddamatis salatu kadai ne babu shi sai a iqama to saboda ka sun istiraki a lafuzza zaka sai aka su guda wasu suka ce ai shi ma wannan kira ne ita ma iqama kira ce amma hakikatan abin da ake nufi tsakanin kiran sallah ta asubahi da iqama annabi sallallahu ta'ala sallam yana yin nafila rak'a biyu sune rak'atal fajr rak'atal fajr domin ka san ba a kiran sallah sai alfijir din ya hudu ba a salatu sai alfijir din ya hudu to walam yakun yad'uhuma abadan annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama baya barin waɗannan na filfili biyu raka'o'i biyu rakata alfajiri har abada kaga abin da ya sa umar na aisha ta faɗi haka a halin tafiya manzo Allah bai bari rakata alfajiri a halin zaman gida manzo Allah sallallahu alaihi bai bari rakata alfajiri tana da muhimmanci ƙwarai da gaske ita rakata alfajiri annabi sallallahu ta'ala alaihi sallama baya barin ta
باب الضجعة على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر
to wannan hadisi da ke magana akan rak'atal fajri yana karantar da abubuwa da yawa daga ciki akwai girman ita rak'atal fajri saboda annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam bai barinta wannan yana nuna girmanta annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam bai barin rak'atal fajri saboda lizimar da ya mata amma akwai sabani wasu na ganin wajibi ce amma suna ganin ba wajibi ce a wajen malikiya akwai sabani shin sunna ce ko kuma tana daga cikin raga'ib ababen kwaɗayin lada waɗanda ake kwaɗayin lada a cikin aikata su ita rak'atal fajr to abin da dai a ingantacce a wajen malikiya cewa sunna ce kuma shine zancen wasu daga cikin tarin jama'a daga malamai al-imam Hassan al-Basri daga cikin tabi'ai ya tafi zuwa cewa rak'atal fajr wajibi ce rak'atal fajr wajibi ce amma wannan zancen sa yayi shazi malamai suka ce baya da madogara wacce take mai karfi ba babu madogara mai karfi Hassan al-Basri taka Abu Hanifa ah, ya karba ah, Hassan takan Abu Hanifa ba Hassan al-Basri ba annahu qala haqiqa ya ce sallah ya yi sallah a abu hanifa sunnatul fajr qa'idan bila udhrin la yajuz duk wanda law salla sunnatul fajr qa'idan bila udhrin la yajuz shine nasin yadda yake da zai yi sallah rak'atul fajr a zaune babu wani uzuri to bai halatta ba bai halatta ba sai aka ce to wannan shi a wajen shi yana fahimtar wajabcinta wajabcinta cewa wajibi ce don sallar wajibi ce mutum bai da damar yin ta yana da damar yin ta a tsaye ya yi ta a zaune to sallar farila ita dai a haka to ba ta wannan karfin cewa ba a yin ta a zaune in dai ana iya yin ta a tsaye in an yi ba ta yi ba to ya sa ta sashen wajibai ma'ana farillai wasu suka ce a'a ba dai farilla ba ce ko kaɗan abin da ya sa ta ce ba farilla ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya zana waton salloli waɗanda suke farillai ya ce kamsu salawatin ka taba hunna Allah fil yawmi wal layla salloli biyar azhar la'asar magriba isha'i subahi waɗanda salloli biyar a cikin yini da dare su ne Allah tabaraka wa ta'ala wajabta bayan su babu wata farilla bayan su ba wata farilla da wannan su suka dogara suka ce rakata alfajiri ba wajibi ba ce tana da hadisai da aka ruwaita na rakata alfajiri da yawa waɗansunsu ana fahimta cewa sunna ce amma dai mai ƙarfi sunna ce mai ƙarfi wasu kuma har wasu daga malamai na fahimta cewa wajibi ce domin wasu dalilai abinda aka ruwaita daga ciki na hadisan rak'atul fajr abinda abu abu dawud ya ruwaita hadisin abu huraira daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tad'u rak'atayil fajr walau daradatkumul khayl kada ku bar rak'atul fajr ko da dawaki za su zo su kore ku kuna yi ma'ana yaki ko da yaki zai taso muku to kar ku bar rak'atul fajr to wannan sai wasu suka ce a'a zai nuna wajabci amma dai yana nuna ishara zuwa ga ƙarfi na muhimmanci na ita rak'at al-fajr amma abinda wanda yake nuni kenan akwai hadisai dai da yawa kamar yadda na ce waɗanda annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana cewa rak'at al-fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha rak'at al-fajr tafi duniya da abin da ke cikinta ta fi duniya da abin da ke cikin don haka sai suka sanya ta a cikin raga'in ababen kwaɗayin lada waɗanda ake kwaɗayin lada domin alkhairin da Allah tabaraka wata'ala ya sanya a cikin rakatar fajr don haka kada a yi wasa da rakatar fajr daga ciki akwai hadisin muslim hadisin sa'id ibn hisham daga ummul mu'minin aisha radiyallahu ta'ala anha قال تجي ركعتا الفجر شيما خير من الدنيا وما فيها ركعتا الفجر تافي الدنيا da abin da ke cikin ta imam tirmidhi ya rawace shi yace hadisi ne hasanun sahihun imam muslim ya rawaci wato taka hadisin sa'id ibn hisham ta kanu da aisha daga annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala fi sha'an rak'atayn inda dulul fajr lahumma yace ahabbu min ad-dunya jami'an tafi duniya gabaki ɗayanta to sannan daga cikin hadisin da ke karfafar da ita wata rana bilabi ya ta waje annabi sallallahu ta'ala sallam ya ce gari ya waye fa rasulullahi asuba ta yi sosai amma annabi sallallahu ta'ala sallam sai da yi rak'ata al-fajr to dai kare shi yake ba shi amsa yace ai koda asubar za ta wuce haka ba zan bar rak'ata al-fajr ba kuma sai na yi su kuma sai na kyautata su na yi su lafiya lau ba rigima cikin kirmici a sai na yi su lafiya lau sai ce la sallaituhuma la raka'atuhuma wa ahsantuhuma wa ajmaltuhuma sai na yi su lafiya lau kuma in kyautata su saboda muhimmancin raka'ata alfajr to raka'ata alfajr dai tana da muhimmanci kwarai da gaske wanda daga cikin abin da ya shafi hukunce-hukuncenta wasu na ganin saboda muhimmancinta da mutum zai taso mu masallaci sai ya ci an tada sallah zancen farko sai suka ce aliba a gani ya diba ya gani limamin mai jan dogo sura ne mai tsawaita sallah ne yadda zai tsaya waje kamar harabar masallaci a rihaba sai ya tsaya ya rakata alfadir ya shigo ya samu sallah in dai ya tabbatar da raka abu da ba za ta kuce mishi ba zancen wasu kenan saboda muhimmancin ta wasu suka ce a'a ko raka'a guda za ta kuce mishi in dai zai samu gudan to ya tsaya ya raka'ata fajri sannan wato ya shigo ya riski ta ƙarshen ayi ya ranka ta yayi wasu suka ce a'a ko ma zai yi misali ne zan masallacin bai darha ba to shigo masallaci ya koma can bayan masallaci ya yi rakata alfajiri ana sallah tare da akwai hadisin da shi kuma zai yi tarnaki da wannan asalata ne ma'an amma tare da haka sun ce ya koma baya ya sallaci rakata alfajiri don kada ya cakuɗa da masu yin farilla su ne asuba a gaina ruku ga suna tsaye masu farilla na tsaye da haka sai aka ce ai kuma can baya kai cakuda to sannan muhimmancinta ya kai ga ana ranka ta ko ta wuce ga wanda bai yi ta ba da ya zo sai sami an ta da sallah sai aka ce shiga kawai sallar da shi don gudu kai kar ta kunce mashi ita ba farilla ba ce karfi dai gare ta to sai ya zan bai yi ta ba sai asuba to bayan ya kare albai suna da maganganu imam malik ya ce tun da hadisi ya zo babu sallah ba da fajiri ba da subhi hatta ta dulu a shamsu la salata ba da subhi hatta ta dulu a shamsu hadisi ne babu wata nafila bayan asuba har sai rana ta hito don haka ya bari rana ta hito sai ranka ta wasu suka ce a'a imam shafi'i yace a zai ranka ta yana ƙare wannan asubun ma ya tashi ranka ta ya tashi ranka ta babu komai domin wani yayi haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace menene kuma haka sai ce ya rasulullahi rak'atan fajr ce da nisa bai ban yi ba don haka gudun ka sallar ku ce min ita ce yanzu nake rankawa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce mishi komai ba to cewa bai ce mishi komai ba kada an samu takarir tabbatarwa ba ka suka ce ana iya rankawa bayan an yi sallar asuba ba sai an jira rana ta fito ba to dai ala iya tihala duka nusus din abinda suke karantarwa muhimmancin ta cewa ana ranka ta kaga yana nuna muhimmancin ta cewa kuma kada a yadda ya zan ba a yi ta ba a yi asuba shi ba da nuna muhimmancin ta sannan kuma annabi sallallahu alaihi ya dawwama akan ta bai bari hadaran wa safaran halin zaman gida da halin tafiya shi ma yana nuna muhimmancin wata rakata al-fajr na'am باب الضجعة على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر wannan babi yana magana akan daj'ati yance daj'ati ko dij'ati wataƙila wasu su ga dij'ati bil kasri ma'anar dij'a in an yi kasra yana nuna hai'a irin kalar kishin gidawa babin da ke magana akan kishin gida a tsagin jiki na dama bayan an yi rakata alfajir to a ɗan kwanta in an yi rakata alfajir a ɗan kwanta to wannan kwantawar ita ce imamul bukhari ya magari in an yi rakata alfajir a ɗan kwanta to baj'a kwantawa marra ke na gwadin marra a ɗan kwanta ko su ɗaya haka ko kuma baj'a kalar kwantawar kalar kwantawar hai'a kenan hai'a shi ne malamai ke ce hai'a kalan abu nau'in abu sifa abu to sifar yadda za a kwantar ala shiqqil ayman a tsagin jiki na dama to wannan babin shine Imam al-Bukhari ya akkada to bayan an yi rak'ata al-fajr
حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا سعيد بن ابي ايوب قال حدثني ابو الاسود عن قروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعة الوتر اضطجع على شقه الأيمن
حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني أبو الأسود عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجأ على شقه الأيمن وأن الحديث عبد الله بن يزيد هذا تدم قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب سعيد بن أبي أيوب هذا تدم قال حدثني أبو الأسود يجي أبو الأسود هذا تدني عن أروة شيكم يا كربودك أروة بن الزبير عن عائشة شيكم أروة ya karbo daga ummul mina aisha radiyallahu ta'ala anha qalat ummul mina aisha tace kana annabiyyu sallallahu ta'ala alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu ta'ala sallam ya zamo idza salla rak'atay al-fajr in ya sallaci rak'ata al-fajr idzaja'a sai manzo Allah ya dan kishin gida ya dan kwanta ala shiqqihi al-ayman al-sabagin jikin shi na dama tsagin jikinsa na dama sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yake kwantawa wannan hadisi in an lura za a ga yana nuna inda ake kwantawa tsagin jiki na dama a riwayar muslim ya ce kana nabi sallallahu alaihi wasallam idza salla rak'atayil fajr fa in kuntu mustayqizatan haddathani wa illa idhaja'a wannan sai nuna ita kwanta ba wajibi bace domin malamai na sabani ne matsayin kwantawa wasu na ganin ba wajibi bace domin hadisin ba ko da yaushe ke kwanta ba sannan kuma da lokacin kwantawa shin ba a da rak'atayil fajr bayan ya rak'atayil fajr yake dan kwantawa ko kan yi rak'atayil fajr don akwai kuma hadisan da suke tabbatar da kafin ya rak'atayil fajr yake kwantawa in ya kare na filfilin dare to sai dan kwanta ya huta hatta ya atiyahu al-mu'adhdhin har mai kiran sallah ya zo mashi ya ce lokacin sallah ya yi illa dai ya zo ya ce lokacin sallah ya ce manzo Allah ya miƙe sai kawar a talfaji kaga nan ya kwanta ne kafin rak'atul fajr anan kuma ya kwanta bayan rak'atul fajr wani lokaci ma ko kwanta bai domin ummu na Aisha ta ce akwai lokacin da in ya kare in ya diba ya ga ina farke to sai ci gaba da magana da ni ko kwantawa ba zai yi ba wa illa in kuma ko da yake karewa in ya juyo sai ya gaba ci nake yi ya zuba ji a sai ya kwanta sai kishin gida kaga kishin gida ba ko da yaushe bane sannan kuma wani lokaci kafin wani lokaci bayan kuma wani lokaci ma bai kishin gida gaba ke da don haka malamai suke da sabani a cikin hukuncin ita wannan kishin gida ita wannan kishin gida wasu na ganin sunna ce imam shafi'i da sahabbansa sai su imam nawawi rahimahullah abinda yake cewa wannan kishin gidan da aka ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi bayan rak'atul fajr wannan sunna ce al-imam al-baihaqi a cikin as-sunan wal athar shi ma ya yi ishara yace wa qad ashara ash-shafi'i ila anna al-ittija' al-manqula fi al-ahadith lil fasl bayna an-nafilati wal fariida yace su abin da masu fahimta wannan kishin gidan da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi don tare da tsakanin sallar farilla ne da nafila kada ya zan daga gama nafila an shiga farilla ba a yi fasli tsakani ba don haka fasli ne tsakanin farilla da nafila to sai ya zan faslin fuskoki gare shi ko dai a yi fasli da kishin gida kwanta a rabe tsakanin farilla da nafila da kwantawa kaji ɗaya kenan ko a yi fasli da yin magana shine in ya ga ina farke haddasa ni in ji umarni na aisha sai ya hira da ni kaga wannan hira ta rabe tsakanin mi tsakanin nafila da farilla in ko ba haka ba itsaji a sai kwanta kaga ko ya rabe tsakanin nafila da farilla da yin zance hira ko kuma ya rabe tsakani da kwantawa ko kuma daga tashi daga inda yake daga inda yake ya canza wuri kaga dai an samu fasli tsakanin watan nafila da farilla to wasu abin da suke gani wasu kuma suna ganin mustahabi ne daga cikin su akwai ibn su abu musa al-ashari tun daga sahabbai rafi ibn khalid anas ibn malik abu huraira kuma su daga tabi'ai irin su muhammad ibn sirina urwatu urwatu ibn zubair sa'id ibn musayyibi qasim ibn muhammad urwatu ibn zubair watan da abubakar ibn abdurrahman abubakar ibn abdurrahman da kharijatu bin Zaid ibn Thabit da Ubaydullah ibn Abdullah ibn Utba da Sulaiman ibn Yasari dukkan su suna ganin watan rak'at al-fajr din abin nan kishin gida din nan tsakanin rak'at al-fajr da asuba to wannan kishin gidan mustahabbiya ce mustahabbiya ce wasu ma na ganin wajibi ne haka Imam Badruddin Aini ya tsatsara sai ce wasu suna ganin mustahabi ne wasu sunna ne wasu ma suna ganin wajibi ne dole sai an yi irin su Muhammad ibn Hazm domin shi Muhammad ibn Hazm ya samu hadisi ma wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake umurnin a kwanta don haka yace wannan umurnin wajibci umurni ne na wajibci yace man raka'a rak'atay al-fajr lam tajuz lahu salatu subh illa bi an yattaji ala janbihi al-aymani بين سلامه من ركعتي الفجر وبين تكبيره لصلاة الصبح yace wannan wajibi ne domin mi ya kawo hadisi ya kawo hadisi hadisin Abu Huraira ne yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza salla ahadukum rak'atayn qabla as-subhi falyadhtaji ala yaminihi falyadhtaji ala yaminihi wanda duk ya rak'ata al-fajr ɗayan ku ya rak'ata al-fajr to ya dan kishin gida a sadansa don haka yake cewa wannan ma wajibi ne ita wannan kishin gida wajibi ne amma dai abin da ya fi karfi cewa sunna ce to wasu ma suna ganin ma watan daga daga daga ibn mas'ud suna inkarin ta da ibn umar suna inkarin ta to
babu man tahaddasa ba'da rak'atayn wa lam yanqadi babu man tahaddasa ba'da rak'atayn wa lam yadhji wannan babi yana magana akan wanda yayi hira yayi zance bayan ya rak'ata al-fajr wa lam yadhji wannan kwanta wanda ke tsakanin rak'ata al-fajr da asuba wa lam yadhji sai bai ta ba wannan babi kuma yana nuna an ruwaito yin hira ma'ana an ruwaito yin fasli da wani abu da ba kwantawa ba kamar min shi ne attahaddur yin hira a yi hira watan a yi wata magana haka shi ne abinda aka rabe tsakani na حدثنا بشر بن الحكم حدثنا سفيان قال حدثني سالم ابو النضر عن ابي سلمه عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى فان كنت مستيقظه حدثني وإلا اضطجع حتى يؤذن بالصلاة.
حدثنا بشر بن الحكم قال حدثنا سفيان قال حدثني سالم أبو النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كان إذا صلى فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع حتى يؤذن بالصلاة وأن حديثي بشر بن الحكم يا ذن تدمو ابن الحكم بشر بن الحكم الأبدي أمم، النسابوري يا وفاتي هجرة تنا دا شكرة 238 hijira tana da shekara 238 bishiru yi wafati qala haddathana sufyan yace sufyan ya zantar da mu qala yace nan watan sufyan nan da yake cewa shine sufyan ibn uyayna sufyan ibn uyayna qala haddathani salim yace salim ya zantar da mu shine abu nadri shine salim ibn abi umayya maula umar ibn ubaydillah ibn ma'mar al-qurashi التيمي ba salim ibn abdullahi bane wancan jikan umar bin khattabi ba shi bane abu nadri an abi salama shi kuma ya karbo daga abi salama ta bin abdurrahman ibn auf an aisha shi kuma abi salama ya karbo daga ummul mu'minin aisha radiyallahu ta'ala anha Mm. abinda ummul mu'minin aisha tace annan nabiyyi sallallahu ta'ala alaihi wasallam tabbas sahabbai waɗanda suke masu dimun ba ga wani suke ji ba ba ga wani suke ruwaita ba sai ka ji ba su cewa kana sai dai anna saboda takidi karfafa zance sai ka ji abu hurara ya ce anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa'ala kaza tabbas hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata kaza gaban shi akai ke gaban shi akai haka ummu na Aisha radiyallahu ta'ala anha tace annan nabiyya sallallahu ta'ala alaihi wasallam dahir tabbas manzo Allah sallallahu ta'ala sallam kana idza salla ya zamo in yayi salla ya ƙara salla kenan na filfilin dare fa in kuntu mustayqizatan haddathani in ya sami ina farke haddathani sai ya zance da ni ya hira da ni wa illa in ko ya samu ba farke nake ba idza sha'a sai ya dan kishin gida hatta yuzana bis sala har abu a sanar da shi cewa asuba ta yi har a zo a sanar da shi asuba ta yi to kaga wannan mutabakar wannan tarjama da wannan hadisi cewa babu man tahaddasa ba'da rak'atayn wa lam yadhbaji to shine wa fa in kuntu mustayqizatan haddathani in ya sami ina farke haddathani to shine ma'anar tahaddasa ba'da rak'atayn To. Wannan sai ya tabbatar da fasli tsakanin rak'atai fajiri da asuba da yin zance ba da kwantawa ba. Don haka albabu wasu, watan ƙofa mai lociya ce, in ma dai kai fasli tsakanin rak'atai fajiri da asuba da zance, ko ai fasli da kishin gidawa ko a yi fasli da tashi daga inda ake zuwa wani wuri
باب الحديث يعني بعد ركعتي الفجر
to mu bai kama shi bai kama mana shi ba kwata
باب التعوذ
babu ma ja fi tadawwi masna masna liba
shine da babu eh an samu takdimi da ta'khiri ne na nusuhin watan akwai babi ma shidda wanda aka dan yi nuska bambancin nusa ne ba kuskure ne bambancin nusa ne akwai wata nusa wadda tun aka faro maganar rak'atul fajr ko babul mudawamati babin mudawama akan rak'atul fajr to sai an yi babi shidda babi babi duk mai alaka da rak'atul fajr to amma sannan a ci gaba da abin da barakatai fajr ba to amma yanzu sai aka yi fasli a wata nusa tsakanin babu wannan guda shida da ajere sai aka rabe tsakanin su babu ma ja a fita ɗau'i masana masana shi kuma bai da alaƙa da magana barakatai fajr munafiki da babu
to to an samu sabani shi ma badruddin aini ya ce akwai nusohin da ke da sabani wasu an jero waɗannan babu ba shidda gabaki ɗaya wasu kuma sai aka yi fasli tsakaninsu da haka bismillah ci gaba kan babu ma ja fi tadawwi masna masna saboda shi an mafi yawancin wanda suke kuwa da shi ko to babu ma ja'a fi taqawwi masana masana babin wannan babi yayi masa izafa babu ma ja babin hukunce hukuncen da suka zo ko ko babu ma ja a babin hadisan da suka zo ai kaga idafa ce nan amma da an ce babun tadbiru hadha babun wannan babi kenan ma ja a fi tadawwi matna matna yana da karatu biyu. in kai tanwini babun ai tadbiru hadha babun wannan babi kenan ma ja'a mai sunan ma ja'a fi tadawwi matna matna an gane ko kuma kai idafa babin hadisan da suka zo suna cewa na filfili raka'a biyu a sallame raka'a biyu a sallame raka'a biyu a sallame a tadawu matna matna eh na filfili raka'a biyu a sallame raka'a biyu a sallame haka suke to ويذكر ذلك عن أنمار وأبي ذر وأنس وجابر وجابر بن زيد وإكرمة والزهري رضي الله عنه وقال يحيى بن سعيد الأنصاري ما أدركت فقهاء عبدنا إلا يسلمون في كل اثنتين من النهار
قال محمد ويذكر ذلك عن عمار وأبي ذر وأنس وجابر بن زيد وإكرمة والزهري رضي الله تعالى عنهم وقال يحيى بن سعيد الأنصاري ما أدركت فقهاء أرضنا إلا يسلمون في كل اثنتين من النهار وأن إمام البخاري قال محمد بيجي- قال محمد بن في شيكش أي ما لا قلت نجم قال أبو عبد الله ونرسي قال أبو عبد الله أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري يجي أنا سيجي قال محمد معنى محمد بن إسماعيل البخاري يجي معنى أنا فتعين قلت كما يرى القاضي يدك يجيوا قال القاضي أبو الفضل قال القاضي أبو الفضل باوني أبو الفضل قال القاضي أبو الفضل البشيء إني مدد كما يأتي قلت نجي قال محمد محمد بن إسماعيل البخاري يجي ويذكر ذلك عن أماري wannan magana fa ta cewa at-tadawwu masna masna ishara zalika din nan ba ishara bace to in ga ga, ga ka'ida in kaga an yi ishara yi kokari sai ka gano isharar nan tana koma mami zuwa ga abu ɗaya ne zuwa ga abu biyu ne zuwa ga jam'i ne zuwa ga na kusa ne ko ko zuwa ga na nesa ne kasa ishara akwai ta kusa akwai ta nesa akwai ta mutum biyu akwai ta jam'i akwai ta mutum daya to ka gano shine watan hakikarin fahimtar karatu ya ce wa yuzkaru zalika ana ambaton wannan ma'ana an ruwaito wannan sai gawo shi bi sigati tamrid shi wa yuzkaru zalika ana ambato ana ruwaito zalika wannan zance na tarjama cewa a taɗau masna masna an ruwaito shi an ammarin daga ammarun yasir ammarun yasir daga cikin manya-manyan sahabbai din nan kuma na farko-farko a musulunta ammarun yasir wanda ya haɗu da jarrabawoyi iyayen sun haɗu da jarrabawoyi baban shi yasir da mahaifiyar shi duka sun yi shahada a hannun kafirai sun azabtar da su za su fi kashe su ammarun yasir kenan Hisham Marun Yasirin an ruwaici wannan hadisi na cewa a taɗawu matna makana. Wa abi zarrin haka ma an ruwaito daga abu zarri, abu zarrin algifari, shi ma an ruwaici a taɗawu matna makana. Waja wa anasin, haka nan anasu ibn malikin radiyallahu anhu kaga cikin sahabbai kenan an samu uku. Daga sahabbai, Ammar ibn Yasir, Abu Zarrin, Anas ibn Malik to sannan daga tabi'ai kuma Jabir ibn Zaid Jabir ibn Zaid shi ma an royici at-tadawu masna masna wal lafzi da salatul layl masna masna wa ikrama da kuma ikrama wa zuhri da Muhammad ibn Muslim ibn Shihab az-Zuhri kaga su ma a tabi'ai an samu nawa an samu uku a sahabbai an samu uku a tabi'ai an samu uku waɗanda dukkan su an ruwaici a taɗauku masana masana
to amma in an lura nan fa duka taliku kana imam bukhari ya kawo wajen taliki shidda ya kawo nan wajen ta'aliki shidda ne domin ya ce wai zukaru zalika an ammarin ta'aliku ne ta'aliki ne don bai faɗi isnadi ba ta kan shi har ya zo ammar bai faɗi isnadi ba ta kan shi har ya zuwa jabir ibn abdullah abu dhar bai faɗi isnadi ba har ya zuwa anas ibn malik ya zama ta'aliki haka bai faɗi isnadi ba ta kan jabir ibn zaidin bai faɗi isnadi ba ta kan ikrama haka ta kan zuhri don haka waɗannan ta'alikat guda shidda wanda kamar yadda aka saba bayani duka ta'alikat na bukhari ko mu'allaqat na bukhari malamai sun bibiye su lafiya da su garo suke ba su da matsala ba su da matsala in ma dai ka isko imam bukhari yayi wasli ya kawo isnadin wannan riwayar da ya kawo ta mu'allaka ya isnadin ta can baya don haka yanzu ya wadatu gabarin kawo ta ko nan gaba zai isnadin ta ya kawo ta ya waslin ta don haka yanzu ya wadatu gabarin kawo isnadin ko kuma duk ba ɗaya daga cikin biyun nan amma wani littafi mutabari kamar muslim wa ibnu abi shayba ko tabarani ko wani daga cikin dai littattafan hadisi mutabarai ya riwaita kuma an bi riwayar an jaje ta akan shartun bukhari take ko da bukhari bai kawo ta ba can inda aka same ta an bibiye ta an yi cikin dinta akan sharadin bukhari take to duka ta'liqat na bukhari haka suke saboda haka muna da bukatar mu san waɗannan me huskokin waɗannan ta'liqat guda shida da Imam Bukhari ya kawo yace amma Ammar amma riwayar ammaru dabarani ya rawaice ta dabarani ya rawaice ta yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam autir qabla an sana kai wutiri gabani ka kwanta wa salatul layli masana masana salatul layli masana masana to wannan ai kaga shine abin da yake nufi da cewa yuzkaru an ammarin hadisin ammaru kenan haka na hadisin abu zarri suna da yawa amma na abu zarrin shi kuma ibnu abi shaiba a musannaf ɗinsa ya kawo shi ya kawo shi watan ya ce dakhalal masjida ya ce haƙiƙa a malikun ausir ya shiga masallaci ya ce fa'ata sare tan sai zo wani ginshiki fa salla inda harakatai sai sallaci rako'i biyu a daidai wannan ginshikin to cewa rak'o'i biyu sun suka dogara da cewa salatul layl masana masana rak'o'i biyu to haka watan hadisin shi kuma Anas Imam al-Bukhari ya roice shi can inda aka wuto a babin hal yusalli al-imamu biman hadara hal yusalli al-imamu biman hadara ya kawo shi ya ce ƙalar rajul min al'ansari in nila a tsaɗi usala ta ma wa kana rajulan zakman fasana alin nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ƙa'aman fada'ahu ila manzilihi fa fasada lahu hasiran wa nadaha طرف الحصير فصلى عليه ركعتين فصلى عليه ركعتين to kai sha da kenan to haka dai duka su ma sauran wancan ta'aliqu kan na tabi'ai shi da Jabir bin Zaid shi ne Abu Shafa shi ma watan da na Muhammad Muslim ibn Shahaban az-Zuhri to Imam al-Bukhari ya yi ta'liqin su anan amma kuma an bibiye su wasu malamai sun kawo su mausula sun kawo su mausula saboda cin lokaci ba sai mu kawo waɗannan ba amma an kadiba Badruddin ayi duka biye su diddikin su kuma ya kawo inda suke mausulai ma'ana da isnadodan su وقال يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد الأنصاري يشي ما أدركت فقهاء أرضنا يشي برزقي فقهاء أرضنا فكيها وتنزامن مبا إلا فاتي إلا يسلمون في كل اثنتين فاتي سنة ينسلم على ذكر ركعين فقهاء أرضنا فكيها ما لمن زامن مبا ya ce ban riske su ba face in ya ce fuka ha'i ardina ya ni fuka ha'ul madina malaman madina kenan e malaman madina kenan su yake nufi da fuka ha'ul ardina bai riski malaman madina ba face suna yin sallama daga dukkan rak'o'i biyu rak'o'i biyu aka ci fuka ha'ul ardini din suwa ne ne su Muhammad ibn Muslim ibn Shihab az-Zuhri ne Zuhri din nan dai Nafi Al-Majiri kuma bararren Abdullah ibn Umar Nafi malamin Imam Malik su ne fuqaha arba'i din Sa'id ibn al-Musayyib Abdurrahman ibn al-Qasim Abdurrahman ibn al-Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakr as-Siddiq eh Abdurrahman ibn al-Qasim shi dan dan Qasim dan Muhammad ibn Abi Bakr ne sannan Ja'far ibn Muhammad as-Sadiq shine Ja'far ibn Muhammad ibn Ali ibn al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu was-Sadiq Ja'far as-Sadiq da Rabi'ah ibn Abi Abdurrahman da Abdurrahman ibn Hurmuz da wasu dai da yawa su ne yake nufi da fuqaha'u arbihi da yace ma adraktu fuqaha arbina ban riski malaman ƙasanmu ba ta madina face duka na filfili raka biyu suke su yi biyu su sallame su yi biyu su sallame kuma wannan sai malamai suka fahimci cewa wannan umumi ko wannan iblaki ya game na filfilin dare da na filfilin rana ba suka ce a akwai wanda ya yi taɓe wani lafin ya yi taɓe ne da akwai watan salatun laili masana masana salatun laili to cewa salatun laili yana da manufa ya nuna ta rana ba haka ba sun fahimci ta rana ba haka ba wasu musulun ce a wannan itilaƙin dai a taɗauwu masana masana a taɗauwu haza amun taɗauwu a tanaful yin nafila ko da rana ko da daddare biya shige cewa a ta ɗau umarna mafi ma sun ce wannan zai keɓi na dare ne kawai amma sun ce umumi ne da na ranar da na saboda duk kowanne na da ruwaya da ke tabbatar da wannan kuma take mara baya in ma na ranar ne to an ruwaito na filfilin ranar ma'ana na yini an ruwaito ana yin su biyu biyu din in ma na daren ne to an ruwaito shi ma salatu laili masana masana to haka sai waɗanda suka ɗauki shi alal umumi sai suka fi ƙarfi ina min an-nahari na'am shi kuma sai ya nuna nayi ne su abinda suka ce ita tarjamar ta itilaki amma sai ce minan nahari na yi ne amma da aka biho hadisan ba dukkan su minan nahari ba don ammaru da aka fara da shi ba sai salatun laili matsina matsina hadisin ammaru haka yake faƙadar ya an tsabarani faƙadar wa an tsabarani bil kabir ƙala ƙalar rasulullah sallallahu alaihi wasallam autir qabla an tanam wa salatul laili masana masana suka ce to ina maganat kuma gashi minan nahari babu ma ja ta dawo masana masana to sai wato wannan na na na ya habnu sa'idin ba to da ka sai suka ce dai umumi ya ce domin in ka ce minan nahari ka tsaya to akwai salatul layl masana masana akwai salatul layl masana masana to tunda salatul layl masna masna shi kuma sannan kuma ga minan nahari to ya nuna umumi kawai at-tadawwu masna masna at-tadawwu masna masna na'am minan nahari illa yusallimuna fi kulli ithnatayn minan nahari taka minan nahari yayi tabidi kamar can salatul layl shi kuma yayi tabidi da dare dan yayi tabidi da yini dan yayi tabidi da rana amma tarjama ita kuma sai ta idlaki dama al'ada shi ce duk abin da yake da sabani sai kawo shi mutlaki saboda komi ya shiga ciki A'a, a ɗan yi fasli a ɗan yi fasli tsakani saboda kada a kamantar da asuba da raka a hudu mutum na cewa ana cewa assalamu alaikum sai ya tashi sai a ga kamar asuba raka a hudu ce masu buki ne ya riske riko'in ƙarshe to haka zai tashi ya ranka a yayi fasli ko da sai yin yayi fasli tsakanin rak'atul fajr din da da ita asuba din yayi fasli saboda wannan madogara ta Imam Shafi'i cewa za a ranka bayan an gama isha'i a bayan an gama asuba a ranka din Mm. ana yi don an ruwaito mun da aisha ta ce annabi sallallahu alaihi ya rak'o'i hudu jere don haka ana yi amma dai wato abin da yafi karfi din nan masana masana amma ana yi annabi sallallahu alaihi ya rak'a hudu ya sallame ya rak'a hudu ya sallame